إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahlu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha bakwai ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyar a cikin littafin motsa ta imam malik darasi na goma sha biyar insha Allah kayan in shiga akwai tambaya guda da wani ɗan uwa ya kawo iya maganar cewa ina asalin maganar da ake cewa idan alhaji ya dawo daga haji sai ya yi kwana uku ya shiga gida e, asalin abin da yana ga kurin haka muka tashi ana hodi yadda ake cewa duk wanda ya zo aikin haji annabi yana rako shi gida shi yasa ma al'ada an mutum zai daga maka bai shiga gida ya da ya runwa a ƙofar gida al'adam haka muka tashi nan kasashen mu nan nan da wajajen mu ba a shiga gida sai an yi kwana uku a uku gida na annabi ya rako ka sai bayan kwana uku sai a raka nawa bayan gari a sai bayan gari a yi rikiya da yan zama sai a raka shi ya koma haka kaga ba shi aiki duk annan duk annan alhajin da ya zo annabi ya raka shi ko annabi nawa ne to haka dai yake cikin haka muka gada haka ake hudu cikin al'ada amma ba gaskiya bane babu wani asali da ya zo a shari'a in ka dawo daga haji ya kai kwana ɗaya ko biyu a gida ka wuta kun ya dace kun da gajiyar ka da wahala ka kura ma babu wani kwasar ka kwana uku ko zaman kwana uku duk wannan kullun jahiliya ce kayan karatu ya kai a mutane Allah ya shirya da mu za mu tashi muna cikin uhurul ha'id maganar tsarkaka ta mai haila mun karanta hadisin Aisha radiyallahu anha wanda mata ke aika mata dan batta da dan abduga wanda wasu gwada mata shin wannan alama tsarki ya yi nan mana mun tsarkaka za ta ce a ku yi haƙuri har sai kun ga farin ruwa ya huto to kenan dai tana neman su su tabbatar da jini ya ƙare kuran kasi gaugawa ta yin wanka wannan shine mu kare a sati da ya gabata sai yanzu kenan za mu tashi hadisi na gaba ya ce wa haddasa ne an malik عن عبد الله بن أبي بكر عن عمتي عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمساجد من جوف الليل ينظرن إلى الطور فكانت تعيب ذلك تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا وسئل مالك أن الهائد تطهر فلا تجري ماء هل يت... هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء يتيمم معنى تيمم wannan ruwaya ta wanda cewa ɗaya daga cikin zai bin sabit abinda abdullahi bin abubakar ke bada labari labari ya same shi cewa ita wannan baiwar allah ta sami labarin mata suna cikin dare suke neman hutula daga dare ya ci an jima ta da ta diba sai ta sa hutula ta haska ta gani wai shin jinin ta tsaya suna yawan tashi cikin dare a cikin dare suna dibawa da hutula su ga wayan zurna ila tuhur suna diba shin sun tsarkaka ma'ana suna yawan ta cikin suna ta dibawa fakanar ta ibu zalika alaihim ita tana aibanta irin wannan aikin da mata suke tashi cikin dare suna diba jini ya tsaya ko bai tsaya ba tana wata kuri tana ce musu makanan misali sun an haza ma'ana matan magabata na sahabbai ba su haka na menene cewa kenan ta aibanta su game da shishigi yawan diba jini a cikin dare inda ake diba jini ga mace lokacin sallah na iyayi daga ta yi tsarki ko bata tsarki ba amma yawan diba cikin dare bai daga cikin aikin magabata wannan abin da aka ambata daga wannan illa ta bangaren ruwaya zuwa gare ta hadisin da'ifi ne iya da rauni hadisin iya da rauni da'ifin hadisi ne masu alama masu alama wasu ilu malikun annal haid ta tuhur fila ta jirin ma'an an wa imam malik tambaya nan za ku ga bambanci idan aka ce haddasa na ne aka ce rauni ko rice rauni amma aka ce ƙarin malik ko wasu ilu malik wannan ganin litta imam malik ne nan ba wata shuba haka yake imam malik ya wani magana wannan almajin ya ba magana na sanari ya gobe ba shi yasa kuka an ce magana kaza kaza in dai aka ce malik ya ce shi kenan ba magana haddasa na a cai in dai ake kai rauni ko rice rauni bangaren haddasa na ne nan cewa an tambayi imam malik rahimahullah an alhaid ta tsohur falat ta jirman mai haila ta tsarkaka ba ta samu ruwa ba na wanka kuma iyawa lokacin sallah ya yi hal ta tayammam ita ma za ta yi tayammama kenan ta yi sallah ala na'am ya ce i da ta tayammam ita ma za ta yi tayammama fa inna mislaha matsayin mai haila da ta kare haila babu ruwa na wanka mithlul junub misalin mai janaba ne da janaba bai samu ruwa ba idan mace da idan babu ruwa tayammama ko zai tayammama ko ita ma haka za ta yi nan bangaren ibada amma bangaren saduwa he ta yi wanka tukwan zai iya zuwa wajenta amma bangaren ibada za ta yi tayammama ta yi ibada wannan shine illa wancan hadisi na saman da muke cewa maganar rauni rashin ingancin shi yanzu sai jami'ul haida babi wanda yake tattara masa'aloli da suke da alaƙa da haila idan ce haila ɗabi'ar mata Allah subhanahu wata'ala ya halicci mata da zub da jini a ƙarshen dukkan wata ga mata lahiyayya wadda ba ta da ciki babu ciki takan zub da jini a wata adatan a wata za ta yi kwana biyar shida da yadda dai tsarin abin yake to wannan haila tana hana dukkan ibada tana hana sallah da azumi ba a yi ba a tawafi inda haila to yanzu wannan haila ce za mu ji zai zaka mana masa'aloli da suke da alaka da haila sai ce haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna aishta zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam qalat fi almar'ati alhamil tara dama anna tad'u sala tad'u sala wannan ruwaya duk da hadisi ne mawqufi ga Aisha radiyallahu anha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi magana kan cewa akan mas'alar ta ce qalat fil mar'ati alhamil ta yi magana aisha akan mata mai ciki tara dama da ta ga jini da ciki jini ya zo aisha ta ce annaha ta da usala za ta bar sallah mu karanta na gaba don mu ƙara magana yanzu a nan kenan aisha ta bada labarin cewa in mace ta ga jini da ciki za ta bar sallah kenan haila ce shine so ka maka magana ana wa haddathani an malik أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا هكا أبن يكي أو جم kenan imam malik wannan ruwaya cewa kamar imam malik cewa an tambayi shi imam malik ya tambayi ibn shahab az-zuhri cikin malaman tabi'ai imam malik ya mai tambaya an da mar'atul hamil akan matsayin mace mai ciki tarar dama kuma ta ga jini sai ibn shahab ke ce imam malik ta kufa an sala za ta kame daga yin sallah kenan za ta bar sallah sai wannan magana yahya ke cewa kenan imam malik ma akan ta yake yace qala malik imam malik ke cewa wa zalika al'amalu indana ke mu ma anan a madina haka amka isko abin idan mace tana cikin ciki ta ga jini haila ce wannan ruwaya ta tabbata hadisi ne ake cewa makato amma ya tabbata zuwa ga ibn shahab az-zuhri to nan yanzu mas'alar da zamu ke ciki a yanzu akwai dan abu ne kadim rigima ce kadima da jimawa shin me ciki tana ga jini tun a can irin su Abu Hanifa irin su Amr ibn Hanbal irin su Imam Thawri suna kan cewa mace mai ciki ba ta haila kuma gaskiya hujjarsu mai ƙarfi ce daga cikin hujjar suke kawa cewa idan har mai ciki tana haila misali ko sanar sallallahu sallam iya maganar in aka ciyo yaki aka ɗauki baiwa ko kasa baiwa aka ce kakka kwanta da ita sai ta ga jini guda me yasa aka ce ganin jini dan ya hana kwanci da mai ciki kenan jini alama ce ba ciki haka ya tabbata ƙura'in da sunna mace idan aka sake mace an ce za ta zamana jini uku to inda har da ciki ana jini Allah wani hukunci a ce mata tarbatar da musu sarasa koro mata su yi zaman jiran jini uku inda har da ciki akwai da ciki akwai jini kenan ya zama take ba wata fa'ida ta magana ganin jini a ce ba ciki da gaskiya tana karin hujja wannan haka wannan sabani ya wuce a yanzu lajina da'ima kamar da samu wannan na ga littafi na muwaffiq ibn qudama na min umratul fiqh umratul fiqh ya kawo masalar shi babu ma da babu babu ma da yayi alhamilu la tahid yace mai haila ba ta jini ya kama ganin malamai cikin shari'a da aka cewa lajina da'ima ta malaman saudiya an yi zama an kawo inda masaloli na masalar jini mace idan mai ciki ta ga jini karshe gaskiya sun yi aiki da hujjoji irin da muka ambata cewa gaskiya ta bangaren hujja mazhabar cewa da ciki ba a jinin haila ta yi kari da haka kenan mace da ciki ko da ta ga jini ba haila ba ce bayan wannan malamai masu gama ilimin addini da zamani masu doktorin suka amma bincike da aka yi tib malamai a ilimance na tib na likita kurin ya tabbata da ciki ba a jinin haila ko da an ga wani jini sun haifar da mana fasadi ne kunan wani jini ne wata illa ta kawo shi ita magana mafi ƙarfi gaskiya maka wani hujjoji kunan za mu ɗauka cewa mace mai ciki ko ta ga jini ba haila ba ce kawon dalilin suka ambata da gabata wani kawon da san dalilan masu ƙarfi ne gaskiya kan cewa mace mai ciki ko ta ga jini ta ga jini amma ba haila ba ce wani jini daban wata illa daban kuma da asali ma an san magana haila inda a ilimance da wanda san abin ilimin likita ya sani abin da ya shaka jinin haila ma a cikin a cikin wata irin yanda abin da yake zuba ne na ma'aiwa inda yake ɗaukar da wanda bayan lokaci in lokacin yayi ba sami ciki ba zai dauki wurin sai zubu alzai wannan wannan dan wani da kan ilimi a ilimance gaskiya zai gane asalin ma jinin haila daga rashin samun ciki ne jini ke zubowa wani abu ne wanda karanci abin ya san da haka kuma ga wannan dalilai tun a magabata ma sun yi magana ashe da jimawa kuma ga nassin hadisan ga nassin qur'ani na maganar idda ta mace sarkin mace maganar jini ne kinan kuwa inda hadda ciki da jini ba ka wannan magana wallahi alam yanzu dai kenan yanzu mun dire insha Allah na maganar cewa da ciki ba jini ko an ga jini jini ne na illa wannan ita ce mazhaba mai kai amma a mazhabata imam malik da muna cikin mutsa malik shi a wajen imam malik da ciki ana jini wallawa ala sai ya ce wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حيض وأنا رواية duk da imam bukhari ba kata muslim ya kata bayan imam malik cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take bada tana cewa kuntu urajil ra'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tsintsehe tarjil mana tsintsehe gyara gashi shine a tsehe a gyara shi tsirta gashi ta ce ina tsehe gashin manzana salama wa ana ha'id ina kuma cikin halin jinin haila na mai so ka maka kina mu'amala da mai haila ko irin wannan ta gyara ma cikin ta baka za tana iya maka dan tana ma manzana salama gyaran gashi na kai a feshe a sa gashi a gyara kaga nan kwarai akwai tsafta kuma akwai gyara gashi ba akwai mai suke sa an ce ma wannan tarjil ma wannan iya ciki akwai sa mai a gyara a gyara kai da kyau kenan ba laifi bane mai haila kai mu'amala da ita ta mauna ba a jikinka dan jikinta mai tsarki ne wannan abu ne ma'anawiyan zamanta mai haila wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an fatima bint al-munzir bin zubair عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إهدانا إذا أصاب ثوبها الدم الدم من الحيدة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إهداكن الدم من الحيدة فلتقرسه ثم ثم ثم لتنتعه بالماء ثم لتسلي فيه ثم لتسلي فيه abinda yake a sama binta abubakar siddiq take ba da labarin wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a ra'ayta ihdana idza asaba thumma hadaw ya manzon Allah ka ba mu labari idan ɗayan mu kina cikin mata idza asaba thawba haddam min alhaida idan jinin haila ya taba tuwanta kaifa tasanu fihi ya zata yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba dam idza asaba thawba ihda kunna dam min alhaida idan jini ya taba tuhar ɗayanku daga cikin jinin haila ya taba tuhar ɗayanku falutu qursu alqarsa nan bayani cewa zuba ruwa ana zuba ruwa ana gogawa da farci a lokaci guda ana zuba ruwan kuma ana sa farshi ana gogawa shi na alƙars tana gauga tana kankarewa tana tana zuba ruwa sun malatan za hau bin ma kuma man taksilu ma shi man taksilu kuma heta wanke shi da ruwa ke ne ta bayan kankarawa an kankara an kankara kuma sai a sa ruwa a wanke sun malatu sallifi kuma ta yi sallah cikin kayanta kenan kurin abin da mai haila za ta yi idan jini ya taba kayanta kurin ta goga ta kankare da kyau kuma ta wanke ta sa kayanta ta yi sallah cikin kayanta nan mu bayani ka zai na je ne ko da akwai gurbin jini nan sai fil mustahada yanzu nan abin da ya gabata kurin mun ɗauki da yanzu mun san matsayin haila al'ada ce ta mata wadda ake samun jini a ƙarshen a cikin wata so guda na yau da gobe to abu da ke da matsala he wannan al'ada da aka saba ta wata-wata sai ta ci gaba da zauwa jini ya ki tsayawa korin jini ya ke ci kullum jini to shi ne za mu ɗauki hukumcin me idan mace ta samu kanta a hali na jini ya ki tsayawa jinin haila wanda ke yin kwanaki ya tsaya wani shi za mu ji hadisai bayan mun karanta su kuma zai mu yi bayani kan abin da yake cikin hadisa ya ce haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an abi an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat قالت فاطمة بنت أبي خبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيدة فإذا أقبلت فإذا أقبلت الحيدة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فغسل الدم عنك وسلي wannan abin da yake fatima binta abi hubaish abin da kenan da annabi ke bata labari ita kamar da ruwa asha take cewa qalat fatima binta fatima binta abi hubaish tace ya manzon Allah ya rasulullah inni la atahar ni ba na tsarkaka a fa'adau salata zan wa sallah ya rasulullah zan wa sallah tun mana me ba na ba tsarkaka kenan kullun jini yake zo mini bai tsayawa zan wasa sallah a fa'adau salata zan wasa sallah haka ta yi tambaya he ga amsa daga manzana sallallahu alaihi wasallam sai manzana ya ce mata innama zalika irku wannan ta'uwar wata jijiya ce kenan a cikin jiki wata ruwa ya ce shaidan ne ke bugun wannan jijiya ta jini ya ce walaisat bi haida ba haila ba ce ba haila kullum kun ke ce mata faɗi da aqabalatul haida idan haila ta gabato in ta zo faturikin salata za ta ki fasa sallah fa'iza zahab idan haila ta tahi fa'iza zahab ƙadaruwa an gwalgwadon jini na haila ya ƙare fagasil dama anki wasalli ki wanke wannan jini kuma ki sallah yanzu nan ai ta yi jini bai tsayawa kuma ya ce ta bar ma'ana wannan jijiya ce ta rashin lahiya da bar sallah in wannan gwalgwadon har gwalgwadon jinin ya kare a nan babu tamayiz da me za ta yi aiki ta gane jini ya kare bayan jini bai tsayawa to mu karanta hadisin saura za mu iya gama za mu samu cikin amsa insha Allah yanzu dai a nan ita an mata maganar barin jini barin sallah gwalgwadon wasu kwanaki kenan jinin da ya zo bayan wannan kun sai a wanke shi jinin kazamta ne kuma a nan bai ce mata bata yi wanka na haila kadi ba ba magana wankan haila nan a wannan lafazi mu karanta na gaba insha Allah wa haddathani an malik an nafi an suleiman bin yasar an ummu salama زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تراق تراق الدماء في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تهيدهن من الشهر فلتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل لتستسفر بثوب ثم تسلي ثم تسلي abin da ummu salama take bada labari a nan wata mace kana turaku dima tana zub da jini mai yawa kuma abin yawa kana fi ahadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah yana raye فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة تتنبين متى من زن الله صلى الله عليه وسلم أكم مسئين وانا ماتا والدجيني يزوبا يسعيوا فقال سيتي متى لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ينزل متى ذهبي تشيوا متى كيغير متى za ki diba gwalgwadon darare da kwanaki mana gwalgwadon darare da wuni da wununuwa za mu ce wanda da kenan da kwana nawa kike yi a cikin wata kabala an yi ba da zai asaba kayan wannan illa ta rashin tsayawar jini ta istihada kayan shi da ya diba daga da kwana nawa take falatatul sala kadar zalika min shahar he ta yanzu kenan wata ne zo jini kullum bai tsayawa yanzu ya ɗauki mataki na gaba kenan idan wata ya kama ta san kwana uku take biyar take shidda take sai ta zamana ta yi jiran bata sallah bata komi gwalgwadon kwanakin da take nata na da daga sun ƙare ya ce fa'iza khallafat zalik faltaktasil in wannan kwanaki da take nata na al'ada na da kayan tsayawar jini sun ƙare kurin fartakatasil kurin ta yi wanka sun tasafir kuma ya ta sa ƙunzugu mai ƙunzugu kamar zaman kushi ne za mu ce kush na sa abin da ka sama yaro kai ya kashi zuba waje he ta sa kenta da ba ta sa wani tsumma ko mu ce koton a yanzu abduga ta sa dinan me yasa kenan he ta sa abduga za mu ce ko abu dai wanda zai kare jinin mai zawa a gaba amma bai hana ta sallah ta summa summa ta salli kuma ta sallah ta safir da saurin ta sa wani tuwa don a zuwa can da ba kotan da ake ya da sa wani tsimma a tusa a yan je gefe tuwa ake ce a yi kunzugu kunzugu suke kan da kenan za ta yi kunzugu ta tsare jinin mai zawa amma su mun salli za ta salla kenan wannan jinin bai hana ta salla dan mai jinin illa ne sun sha aka ce jinin istihada kaga yanzu nan mun ji wata mace wadda take ta samu matsala ta jini bai tsayawa amma tana da al'ada sananna aka ajiye ta ta yi al'adar da ta saba a da a halin da jini ya rikici wannan kenan sai wa ne an malik an hisham bin urwa an abi an zainab binta abi salama annaha ra'at zainab binta jahash التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاد فكانت تغتسل وتصلي nan abin da yake ruwayar zainab binta abi salama tana matsayin agola a gidan annabi sallallahu salama don ɗiyar umu salama ce ita ta ce ta ga zainab binta jahash wata ke ƙarƙashin abdullahi bin auf wa kanat tustahad tana istihada amma duk tana istihada duk rashin lafiya fa kanat takattasilu wa tusalli tana wanka ita da take a kowace sallah take wanka ta yi sallah haka ta zaɓa makanta ta ga yaƙi mata na bai bata zaɓi ne amma nan matsala take nan cewa zainab bin tijahash wa take ƙalƙashin abdurrahman bin auf kin zainab bin tijahash abdurrahman bin auf ya rame ta zainab bin mata mata annabi ce zainab annabi ya rame ta tana cikin uwayen mu'mini tana cikin ummatul mu'minin zainab bin tijahash wadda aka ɗar malamanta a saman bakwai matan zainab bin sabit ko matan zainab bin harisa kai matan wannan zainab bin harisa wadda annabi ya alame ta bayan lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya soke tabanni na abin sananne da kayan musulunci yadda ake an zumo ana a rayuwa ta bariki zaka zo ka ɗauki ɗan da ba naka ba ka ce wani ɗana ne kai mai takardu to a can dama a jahiliya akwai shi kurin yin zo ci wani ɗana ne kowa shaida da dangina iyana da kowa da gaiwa zama dana manzo Allah ya samu kanshi cikin haka shi ma ya ma Zainab ya ma Zaid bin bin Harisa haka ya ba shi damar dan ganin lokacin asalin Zaid ba da bawa bane ba ba bawa bane ba da kai aka kamo ya kame da shi bawa aka zo aka saida shi to annabi sallama ya zama da shi tun kai musulunci ma amma kyakkyawan halin rayuwar da manzo Allah ke mishi kyakkyawan mu'amala uwan suka samu labari inda ɗansa yake suna neman ɗansu suka zo suke neman ɗansu a makka suka same shi amma a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam su ce wannan ɗanmu ne ba ba ɗanmu ne aka kama aka kawo aka saida maka ya ce shi ke ba matsala komai ya tun ɗanku na ba ku dama ku je in ya san ta ku taya kawon ku ban san ko biyan ku ko biyan su ku taya ku ka ji kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bauta a matsayin bauta yake ana amma saboda kyakkyawan hali yace ka haima risala ne ka haima zanci ne ma na gaban yace shi gaskiya gwanda ya zama ƙarƙashin Muhammad ya zama ƙarƙashin bauta a ƙarƙashin Muhammad da yabi wayar ya yi son zama cikin bauta da yabi wayan shi haka ya zaɓa wa kanshi kurin kyawun hali mutum yasa zama cikin bauta da magana da magana zama cikin wayan shi haka annabi karanta da mutane kyakkyawan mu'amala to shi kuma da ya haka manzala shiga abin zai mishi to yanzu ni kuma daga yau zai da ka zama kuma ɗana annabi ya zo sanarwa ka'aba daga yau zai da ɗana ne zai da bin muhammad sunan shiga yau ba ba ne ba ɗa ne ɗana ne haka annabi mishi to tahiya na tahiya Allah subhanahu wata'ala ya soke tabanni ba ka ɗaukan wani ɗan da ba naka ba abin amma ya zama na a kan larabawa kamar zaman ɗanka ake abin haka kishi a kamar ɗanka ne ya zama jiki kur to ake so a aikace ta da mai ne wuni gare su annabi sallallahu alaihi wasallam zaman shi zai aikata abun zai zama darasi amma shi ma abun annabi ya mashi wahala shi ma abun ya zama ya bashi wahala shi ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da zaidi ya isa arme ya diba ba kuresha ba kuresha alwushi ce dan da zainab da annabi kakansa daya hata tana mata annabi alfahari ya ce wani kakan annabi kakan mu da shi da ƙuresha zainab annabi gama ya musu armi ta yarda ta dangana ta yi amma akwai matsala to zai kawo annabi jajen mata ta rasu Allah wallahi abin kaza annabi ce haƙuri an suka da ka zaujar ta ke mata kai haƙuri shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam iya waya ba zainab cewa zainab iya haƙuri ke matarka dan ya san akwai magana Allah mashi alƙawalin zai zai zai sake ta kuma kai zaka arma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai san wannan abin yazo iya jan abin shi Allah ce wa tukun fi nafsik ma la mubdi ba ta kashe nas Allah ce wallahi ka ku tasha wannan nasu qur'ani ne Allah ke magana Allah ya ce annabi iya koyewa wani abu da Allah zai bayyana iya tsoron mutane shi ce shi na ta manzala inda zai boye wata aya ta boye wani aya inda har manzala zai boye wata aya a cikin qur'ani wata shaye shi sai magana kan shi da boye wani aya Allah ya ce kana tsoron wata kashe nas mutu kufin nasu ballan mafdi kana boye wani abu a ranka baka so a sani shi kuma Allah zai bayyana abin kana tsoron mutane ka a ce Muhammad ya rubuta ya rubuta mata da shi shi annabi ka tsoron bai so a ce annabi ya rubuta mata zai sai annabi ka so a dan ji abin sai hakuri ki mata ka shi kuma Allah ya ga mishi zaka sake ta zai sake ta ka arma in ce ce ka wuce ce ya rasu da wani matar ta wallahi abin ya ishe sakin zan a hakuri ki mata ka to ka san aka ce an gaya mutum ya ma shawara suke matata ce kai saki domin ina ina suke zai daga labari in dai ma shawara suke ta ce rike ta na kasa mace ga mata hawa ma wanda ce sake ki annabi da abin ya zai annabi ya ji labari zai da suke ta gurin bai ba ba shawara da ba shawara ta abin ya zai kun sake ta yi to yanzu kenan abu ya kare abin da annabi ke gudu ya wakana korin armanta za ka yi don abin ya zama a aikace a ga ka al'umma ta zaid sai manzo Allah yanzu me zai sai he tura zaidin kuma ka je ka ne kaman khutiba ka nema min arman zaidin a tura ka arman mataka khutiba arman mataka kuma matar da kewa ce ta dama iya dama kana so kewa ce ta gurin a ce ka je ka ce wani ya sa aramanta kasa ku aiki juma sun jaraba ta Allah ki musu zai da ya tafi ya je tana zamne sai ba sai ba da baya ya ba da baya ce manzo Allah ya yana neman araman ki eh gaba kadan da tace to tace zan yi ta abin ta ce zan yi istikhara ta kwa juwa annabi ja mata ce zan yi istikhara zan ma Allah zabi shikenan zai da tashi can kunan ya ga wahayi ya sauko falan ma kaza zai zama na watsarin zarwacin haka kuran lokacin da zai da ya kare bukata kai mun arma maka ita kuran Allah annabi kun kai tsaye zuba sallama kun shi gidanta an kare ya mai arma arma a yana saman bakwai Allah rabu arma an kare yanzu shi kin ba mu kana shawara yanzu kin zama mata ta kuran ita ce Allah sai sai take mata take mata annabi gori kan ba ma cewa ni da annabi kakanmu guda cikin ku ba mai haka kuma ku uwayen ku suka ama ku ni kuma Allah a san bakwai dan alamina to nan dai a takaice wannan cewa akwai kuskure kuskure ne imam malik ya ce zainab maimakon asalin mai suna hamna ce hamna ce ba zainab bace ba to da malaman tarihi na cewa an bincika hamna tana da wani suna kamar lakabi ne akwai sunanta zainab amma ba wannan zainab ce ba abdurrahman bin auf da an zainab ba zainab kada ya rubuta wannan shi magana kenan kuran to nan da ala kulli hal ita hamna zamu ce binta bi hubaysh ita binta jash hamna binta jash ita ce gaskiyar magana sunan kuma ta zainab cikin sunan ta ne ita wa kana tustahad tana jinin istihada to amma ita wanka take dan nan ya takaita magana za mu ga akwai ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wani za mu ga makalar ruwa ta yi magama sha magama makalar ruwa yau na magana akan istihada sai magama mai bayanin insha Allah yace wa haddathani an malik an sumai maula abi bakar ibn abdurrahman wannan ruwa da mun kare da ta inganta duk da hadisi ne makufi amma ya inganta sai wa haddathani an malik an sumai maula abi bakar ibn abdurrahman an al-qaqa bin hakim وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن مسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتودأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت استسفرت abinda yake duk da wani hadisi ne makwato ce abinda ka dangana ma tabi'i ba sahabi ba amma ya inganta da alƙaƙa bin hakim da zaid bin asalam suka aika wajen sa'id bin musayyib shugaban malaman tabi'a yake cewa ya sa'alu ya tambayar musu sa'id bin musayyib kayfa taktasil mustahada ya ne wankan mai jinin rashin lahiya faqal sai sa'id bin musayyib ya ce tagtasil min tuhurin ila tuhur za ta yi wanka guda daga wannan tsarki kuma sai tsarki na gaba kenan wanka guda take ana abin sauka maka har sai kuma wani daban ya zo dan a akwai magana wanka ko sallah mun kanta a baya ko tana wa sallah dan akwai akwai ruwa masu ganin mai wanka a ko sallah to nan abin da suka bada fatawa sai dai bada fatawa za ta yi wanka daga wannan tsarki zuwa tsarki na gaba kenan a kowane jini dan ita za ta aiki ne amma da kwanaki za mu ga a gaba ko da rarrabewa kalar jini sai ya ce wata tawadda da kulli sala amma za ta yi arwalla a kowace sallah kamar yadda duka marar lahiya na wutsari ne kullum ke zuba a wanda yake zuba jini ne mana wutsari ko mazi ko da abin da lahiya da abin da kullum mai rabuwa da kai hukunci guda na istihada abin da aka ɗora ma misali yanzu masu ta wutsari mun yi aka yi ce mata masu yawan wutsari bisa a da mata a ko namiji shi mai yawan wutsari masu da ake masa aikin samun studio su ba akwai maza masu yawan wutsari bayan mata ba dan mata abin shahara ya ce awon tabbata sallah a a yoyon wutsari na namiji ko mace bai hana sallah mace mai yoyon wutsari namiji mai yoyon wutsari kurin abin da aka ɗora musu ba sa zama da aulani haka amma in lokacin sallah yayi in za su yi sallah kurin ya su yi arwala in suka yi arwala za su shiga sallah ko da jini iya zaba za su shiga sallah ko da wutsari iya zubowa illa kurin a sa wani abu wanda zai kare wutsarin daga wurin sallah kurin ma ta kamar masallaci haka masallaci misali sai a sa wani koton kwasan da zan za ko ciwo dai ko a sa ma jaka ta wutsari shi dai a takaice mai rashin lahiya ko ta jini na hayar istihada ko wutsari ko mazi kullum ko mani da wani bai tsayawa haka ake mishi kurin in lokacin sallah yayi sai ka zo ka yi arwala kurin ka shiga sallah ko da wutsari na zuba ko da mazi na zuba ko da mani na zuba ko da jini iya zuba rashin lahiya haka za a yi sallah ya ce fa'ina galaba haddamu ista safarat in jini ya yawa iya zuba ya ta yi ƙundugu ya ta sa wani abu kamar zaman kush wanda zai kare jinin sun ma an za ta kare jinin wa haddasa ne an malik an hisham bin urwa an abi أنه قال ليس على المستهادة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتودع بعد ذلك لكل صلاة shi ma'anan abin urwa yake cewa kenan baban shi tallah bin zubair ya ce daga urwa kin bin zubair shi urwa kin yake cewa laysa al mustahad illa an tartasil gusulan wahida mai haila istihada mai jinin rashin lahiya ba dora mata ba wani abu illa wanka ɗaya aka dora mata in ta yi wanka guda sun mata tawadda ba da zalika da kudu sala amma kowace sallah in ta zo sai ta yi arwala amma wanka ɗaya shine wajibi a kanta dan za mu ga magana masu wanka a kowace sallah yace shi ne wajibi wanka ɗaya ne قال يحيى قال مالك al'amuru indana shi ma imam malik ya ce al'amari a wajen ma'ana wajen mutanen madina yace annal mustahadata idza sallat anna li zawjiha an yusibaha yace yanda lamarin ke wajen mana mutanen Madina Imam Malik ya kamata ta mutanen Madina yace mai jinin rashin lahiya idza sallat in hatta salla kenan jinin rashin lahiya lokacin da za aka halatta mata ya sallah ta wanka ta ya sallah to haka anna li zawjiha an yusibaha tunda an halitta mata ta yi sallah to ko da akwai jinin shi lahiya mijinta iya da dama ya je wajenta magana kenan tunda an halitta mata ta yi sallah to haka an halitta mata kuma an halitta mijinta ya je wajenta ne bukace ta yace wa kadhalika nufusa haka nan mata masu jinin biki idza balagat aqsa ma yumsiku an-nisa'u dam idan sun kai gayar inda iyakar jinin biki ya ce idan mata masu biki suka kai ƙarshen mudda ta jinin biki jini bai tsaya ba kenan su ma irin mai istihada ce za su yi wanka su yi sallah su yi arola a kota sallah kuma mijinta in ya bukace ta zai iya zuwa wajenka ya ce fa'in ra'at dan ba da zalik in ta ga jini bayan iyaka da aka mata ta kwanan ta iyaka jininta to za ta yi wanka ita ma fa'ina yusibuha zaujuwa ita ma mijinta zai zuwa wajenta wa inna ma hiya bi manzati mustahada tana matsayi ɗaya da mai jinin rashin lahiya matar da ta wuce kwana arba'in tana ji nan wato nan anan imam malik bai bayyana ba a hili meye mazhabar shi da ya ce idan balagat aka samu suka nisa addam in mata mace ta mai jinin biki in ta kai iyaka wa iyaka ta yanda jini ke rike mata a wajen imam malik iyakan kwana arba'in ne kwana arba'in ne idan mace ta huce kwana arba'in to kai kwanan a wajen malik kwanan sattin ne a wajen imam malik jinin biki bakin kwana arba'in ne kwana nawa a kwana sattin tun ma na tun tun tun an hadari na kin wala kan ba jinin biki me jinin biki kwana sattin a wajen imam malik amma wajen jamhur magana mahi karfi mai hujja kwanan iyakal kwanan jinin biki hadisa ummu salama kuma ya tabbata cewa ta ce manzo Allah yana raye mata suna jiran jinin biki a raba'in na yoma wanda ka ce bulogu wani mutum ga hadisi nan kuma hadisi ta tabbataccen hadisi kenan wani shi magana mahi karhi cewa kwana arba'in shi ma malamin bana sittin ne amma magana mai karhi tana nan gana hadisi marufuyi kenan wannan za a bar ajiye wannan fahimta mu yi aiki da magana mahi karhi na san hadisi na cewa hadisi ma'ana hukumar shi marufuyi ne haka annabi yake hukunta mata iya raye bakin suna jiran jini kwana arba'in wannan akan haka yan uwa kenan za mu gano me ya kawo maganan arba'in a cikin jinin biki to sai mu ce inda har aka samu arba'in a jinin biki domin akwai matsala a nan al'adar mu aka samu rigima da yawa mata tsakanin su da mazansu balle eh maka cewa balle namiji mai mace guda an samu rigima an samu rigima maza masu mata guda al'adar cewa mata suna cewa baiwa sai bayan ta yi sai bayan ta yi kwana arba'in ko da jini ya tsaya bai iya kusanta ta ta arba'in zai ta bala'i ya ta rigima iya shi kuma wani malamai sai bayani wajen ahlus sunna an ce kwana arba'in ne ya ka zama ta ce ita kuma ta ce ita kuma arba'in ya ji ayyun sunna an ce ko da bata ko da kwana daya a sunna ko kwana daya jini tsaya biyu tsaya an kare ba magana sai an yi arba'in a shari'a zan ba sunna ma duka ma hatta ko ta maza ba ko ta maza ba da maliki da kowace ba sabanin malamai ko ta maza ba cewa mace idan jini ya tsaya ko a kwana nawa ne kurin ba wata doka akan ta ta hana alakata da miji ko sallah za ta yi sallah ina ga tana a cikin yan wani mata shi ta aiwa za ta zana ta aiwa musa an san mata masu aiwa ba jini a likita kun fara sallah caki subhanallah ku yau sabon addini sallah mata kyau kiran sallah a likita ta ce ku ji sabon addini wa ita ta yi karatu ta san da cewa bat- babu jini a jikinta sai take sallah ta anan kayan sako su take sallah aka har mata take gujuwa sabon addini wai sabon addini su ko jahilci ne kasar kan jahilci ne ku sani ba kenan a takaice mace in dai jini ya tsaya ko ra'ayuwa za ta yi wanka ta yi sallah abin da ya kawo arba'in kurin wannan in jini bai tsaya ba ne ba kenan magani inda jini bai tsaya ba shine nasin hadisi ya zo ana mai jira har kwana arba'in in kwana arba'in ya yi daga nan sai a yi wanka kuma a yi sallah miji inda bukata yana zuwa jama'a shi wannan shine ba ka arba'in man ba ba shi ba ba alaƙa jini da arba'in ko kwana ko kwana biyu ne kurin a matsayin mai tsaki take gurin kenan kan ma wacce ta sa a kanta ita ta yi wanka ta yi arba'in ta yi kumshi ta yi kitso da sauransu an ba ka ba a yi ta bala'i to wannan matsala ce al'ada ce cewa sai an yi arba'in ko da jini ya tsaya kurin a shari'a tana magana da jini samun jini a jikinta shi ya hana sallah da azumi da mu'amala da mai gida matuƙa babu jini shi kenan don abin babu su wannan shi ne kenan masa'alar shi da nan imama da kun ya gaya mana dai kurin kenan ita ma dai zikirin namu ɗauka kan wancan ruwayar tunda ya yi magana kurin idan mai jinin nifasi jinin aihuwa iyakar jininta in ya zo jini bai tsaya ba to ita ma za ta yi wanka ta yi haila ta yi sallah ta zama matsayinsa ɗaya da istihada kenan ita ma jini ko iya zawa idan kurin ta rika arwalla a kowace sallah sai sallata bakin kwana arba'in in ta yi arba'in ko da jini ya zo to ba jini na rashin lahiya bakin jiran jinin haihuwa kwana arba'in ya ce قال قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المستهاده الامر haka yake a wajen mu a matsayin mace mai istihada ala hadisin sham bin urwa an abi hu habbu ma sami laifi zalika wannan hadisin da ya gabata kina shi ma imanu a kan shi yake cewa kenan idan mace ta jini ya tsaya na istihada za ta yi wanka guda kuma in ta yi wanka guda za ta yi arwala a kowace sallah kuma haka hukuncin yake ko da nifasi ne shi ma in kwanan da aka kayyade ma mace ya ƙare za ta yi aiki da istihada bakin kwana arba'in tana matsayin rashin lahiya amma cewa maganar ita ma ta istihada wannan magana ta wanka guda haka abin gaskiya yake akan wannan hadisi da ya gabata da zai wa a takaice mas'alar mata ta istihada da shi shi mai matsala annan sallallahu alaihi ya yi magana akan mata iri uku wanda suke da jini na rashin lahiya mata kala uku ne akwai mace da an ce kamar da abu da mulka cewa duk hadisan suna magana kan hadisai uku imma na ummu habiba imma na hamna imma na fatima binta abi hubaysh wannan hadisai guda uku akan su ne duk rikicin mata rikicin jinin rashin lahiya yake kai kawo hadisin ummu habiba ita abin da ke ruwaya wadda kwarai hadisi ne wanda tabbatacce don bukhari ya kashe musulmi a kawo shi abin da ya kana ga ummu habiba ita zawwabata da al'ada sananna na ce akwai mata masu al'ada sananna kwana kaza take akwai mata misali jinin man ta fara shi ta fara ma ta fara da matsala akwai mace tana ta shiga jinin rashin lahiya amma tana bambance jinin na farko baki ne daga baya koma misali jajija wanda ba launin jinin haila ba wanda tana bambance jinin to ita ummu habiba tana cikin kala ta farko matar da ta sami kanta cikin jinin rashin lahiya kuma jini bai tsayawa kuma ba ta da al'ada zamnanna sananna ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wata wani umarni iri biyu ya bata hali biyu yace in ma yanzu abin da za a umma biyu abin da za a yanzu ki dauki a cikin wata ki dauki kwana shidda ko bakwai kina zabi kwana shidda ko bakwai shine na jininki in yaso sauran kwanaki in kwana bakwai shida suka yi he ki wanka ki sauran kwanakin ki ki sallah a sauran kwanaki kwanakin tsarki ne ya ce ko kuwa ki diba mata danginki ko abokanki kwana nawa suke yi a garin ko yan wanki kwana nawa suke na haila in kika ɗauki wannan in ya so sai ki rinka gama azur da la'asar sai ki wanka guda yake wanka yake sallah da ya ƙare bayani ta ce to hada hada amara habu ilayya haza mana haza habu ilayya hada amara habu ilayya wannan al'amari na magan na ƙarshe da ya mata na ɗaukan kwanakin sa'anninta ko danginta in kwanan nawa suke ta yaki da shi kuma ta gama sallah biyu tana tana wanka ta gama sallah biyu tana gama sallah biyu tana yi karshen kusan azhar ta shi ta yi wanka ta yi azhar ta yi asar haka magriba isha ta ce ita wannan ta zaba ita ce ta zabi wannan amma annabi ya bata zabi duk wanda ta a cikin biyun wannan yace yayi kina anan mace da ta ma tambaya ta shiga irin wannan hali na jini bai tsayawa kun ba ta da al'ada sananna ya gaba da fatawa akan haka ta yi aiki ta ɗauki kwana shida ko bakwai a wata in ta ɗauki wannan kuwan ta yi wanka ta yi sallah sauran kwanaki kuma kwanaki tsarki ne kwanaki ne ya zawa komai za ta iya yi ko kuwa ta yi aiki da sa'anninta ko yan uwanta mata kwana nawa suke yi in so kuma sai ta rinka gama a zauna tana wanka guda duk wannan biyun wanda ta yi ta zaɓa daidai ne to amma na ce ita ta zaɓi maganar sai take yin wanka a kowace sallah wannan ta ta zaɓi wani abu inda ta dauki wancan ma ya mata kurin ta dauki wani abu ya mata kurin na ta an gane wannan shine matan da take da al'ada ka bata al'ada sai matan da take da al'ada wadda take al'ada sananna ta ce hadisin kenan hamna mun ta shashi hamna mun ta shashi hamna ita take da al'ada sananna annabi ya karantar da ita ta zamna ki zamna gwalgwadon kwanakin da hailaki ke rike ki da akwai ruwaya tabbatata wadda ruwaya dina ga hadisin da ya inganta ba wani matsala irin da na ga Imam Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah sun ka ruwaya dai cewa annabi ya ce mata um kusi ata ma kan ta bi suke hada tuki ki zamna gwalgwadon da hailaki take rike ki a da ki annabi kin ya mata ishara ko ya mata ya sa ta hanyar cewa ta yi aiki da kwanakin da take nata na da in kwana biyar take a da shidda take a da bakwai take a da kurin in suka zo yan wani ake gane haka a watan farko kurin ita mai jini ce don jini bai da ka'ida kayyadadda mahi karji kuma yi wa sunna iya ta kwana ashirin a jini a watan gaba ne in ya zo ake irin wannan aiki yanzu ke wata in ya kama na gaba za ki ɗauki da kwana nauki kwana shidda kike yi uku kike yi in ta yi wannan kwanakin guda uku ko hudu ba ta ƙara kwana ko ɗaya a sunna wannan hadisin kurin za ta yi wanka ta yi sallah in kwana nawa take a da ba magana kwana kwana uku da mutum da ake magana kwana kwana uku har kwana goma sha biyar ko cewa a sunna ba abin da ya ƙayyade jini kwana sha biyar ne fahimta ce ta zuma da malaga gawarta musu kenan jini na iya sama da haka kuma iya kun babu karancin shi a sunna kenan akan haka za ta yi aiki da kwanakin da take nata na da in wata ya mutu in ta kwatanta kurin ne daga kurin kwana uku nake hudu nake daga ta kwana hudu kurin sai ta yi wanka ta yi sallah ko da jini iya zauwa wannan jinin illa ne abin da ka ɗora mata wajibi ta yi arwala a kowace sallah wani dukkan su haka ne kowace mai istihada wani shine ka'ida zamnanna mai istihada abin da ke wajibi kanta wani ruwa da makaranta a baya yin arwala a kowace sallah illa magana wankan tsaro shine yanzu kenan nan ta aiki da kwanakinta sai wadda take aiki da gane kalar jini hadisin fatima binta abi hubaish kenan mace in tana gane kalar jininta in ta samu matsala a wannan watan jini ta zawwa to watan gaba yanzu kullum yace aiki lokacin ta ga jini mai kalar jinin haila iya zawwa baki ko misali ko mai duhu duhu daga ya kare eh wannan mai rawa da har zawwa kullum yace wanka daga ta ga canjin jinin kullum yace wanka kwana ɗaya ne biyu ne uku ne shikenan yace wanka sai sallah sauran kwanaki kwanaki illa ne istihada ce wannan naga shine abin da yake a jumlace kenan mata kala uku ne wadda take da al'ada majahula ba ta santa ba kudin za ta yi aiki da kwana shida ko bakwai a wata ya ishe ta ko ko ta yi aiki da kwanakin sa annabta take na jini ta rika gama sallah biyu tana wanka tana sallah ta yi wanka hadiri ku to allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته